المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهضل ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan halka ta mu mai albarka yau muna uku ne ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha bakwai kamar yadda muka yadda muka alkawarta bayan sauka da muka yi na littafi wajen biyar a cikinsu akwai littafi na ta'alimul muta'allim wanda muka ce insha Allah tun da an sauke shi shi ba fanni bane to za mu sa littafin da zai gaje shi zai zama littafin al-qawa'id al-fiqhiyya wadda al-qawa'id al-fiqhiyya idan aka faɗi wannan kalma wato wani fanni ne mai zaman kansa wadda ba shi ne usulul fikhi ba usulul fikhi daban sannan fikhu daban amma al-qawa'id fikhiyya a dunkule kamar yadda na faɗa ba shi ne usulul fikhi ba fikhu daban usulul fikhu daban ala qawaid fiqhiyya shi kuma wato fikhu ne ba fikhu bane kaman fikhu ne amma kuma ba fikhu bane wato wasu tsare-tsare ne na fikihun a dunkule kenan ake haɗa su a bayyana su a dunkule shi ne ake nufi da alkawa'id fikiya tsare-tsare wasu tsare-tsare na fiku za a haɗa su a bayyana su a tunkule an gane bayani to shine ake cewa alkawa'id fikiya malamai sun yi rubuce-rubuce na littattafai daban-daban akan wannan fanni ne kamar yadda an sani usulul fiqh ma dai an yi rubuce-rubuce akai shi yasa ma wato shine wuri wa'annan karance-karance irin su ala qawa'id fiqhiyya inda su usul fiqhi su ne wanda idan mutum ya karanta hadisi ya zama malami a hadisi ya zurfafa in ya san su to shi ake kira malami wanda ya karanta hadisi ya zurfafa amma bai san usul fiqhi ba misali to wannan kawai malami ne a cikin jahilai kawai a wurin jahilai ga malami ne tabbas amma banda a wurin malamin ka ta yi karatun hadisi ka zurfa ba amma baka san usulul fiqh ba to masu kiran ka malami ne sai dai jahilai domin da yawa shi yake imauta wasu yake ruda su suke ɗauka fikhu ɗin nan daban ne ƙur'ani kuma daban hadisi daban a'a ko kusa Allah ya baka bane saboda daƙiƙanci da jahilcin su sai suna ɗauka su kan wai kawai ƙur'ani da hadisi kawai ba wuri ba wurin su da wani fiƙo to asalin jahilci ke duk wanda ka ji yana irin wannan magana wallahi jahili ne saboda shi fiƙo wato qur'ani da hadisi misalinsa kamar ainihin tsaba ne na hatsi fikihu kuma shi ne ainihin garin da aka nika aka tankaɗe ƙila ma aka yi dafuwa aka yi haɗe-haɗe aka ka aka ajiye ma a tebur aka ce bismillah ƙur'ani ne an gama komai an tan an nika an tankaɗe an girka an gama komai an zo an ajiye ma ne an ce bismillah ce in ba haka ba ba karamin hauka ba ne duk ba zanki kare ba har da hauka ma ka ce wai kai qur'ani gaya babu ruwanka da karɓar wani hukunci in ba wuri qur'ani da hadisi ba kuma ba ka da wasu kayan aikin da zaka tinkari qur'ani da hadisi ka gano hukunci a cikin sa to ba karamin jahilci ba da wannan wallahi saboda dalili na da yasa na faɗi haka idan masalan ka ɗauki bulugul marami littafin babban malamin hadisi na duniyar da babu kamarsa daga zamanin sa zuwa yau shine alhafiz duniya ibn hajar al-asqalani rahimahullah sau taru za ka ga hadisi ya faɗi kaza ka ga wani kuma hadisin ya yi kara da shi kuma mai yiwuwa dukansu sun inganta ana samun haka kai ba ma wai a bulugul marami kadai ba a littattafan kai akwai littattafan ma da aka wallafa akan haka irin su mushkilul hadith mushkilul asai ko fahawi ya yi rubutu a kai so misali kana ji wai kayi isha kayi kayi karatu kaje ka karanta hadisi cewa annabi ya hana namiji ko mace ɗayansu ya yi wanka da ruwa wankan farilla na janaba ya rage ruwan wani kuma ɗan uwansa ko matan ko miji ya zo ya wanka da ragowar ruwan annabi ya hana an ji wannan sai ka rike ka je kana wa ka ce to daga yau saboda ka san fadi daga yau sai yau kar da wani ya kuskura matarka ta rage ruwa bayan ta je ta yi wankan janaba ya ce zai je wanka da wannan ruwan saboda haramun ne mutlaqan annabi ya hana bayan ya tara mutane ya gama muzurai ya musu wa'azi ko kuma ya ce da miji ya je wanka mace ta kai mar ruwa ya je wanka misali mai yawa ne ya rage ta ce za ta je ta wanka da shi wannan bai halatta ba manzon Allah ya hana ya gama yi wa mutane wa'azi da lakta kawai bayan kwana biyu uku a lekeleke sa kawai sai ya gano kuma ai ga shi nan hadisi ya inganta bayan wancan din ma'aiki ɗaya daga cikin matansa sai da tuna maimuna radiyallahu anha ta yi wanka ta rage ruwa annabi ya zai wanka da ruwa karo da karo sai dan rago ko in ji hausawa ga suna ƙauliya ta yi kawo da suna tsiliya to a daga nan shi da kansa zai fara tambayar kansa ya ce to wannan wa'azin da na yi zuba a kai na yi zafi in nan na ce bai halarta ba kaza kaza sai ya fara zazzare ido sai ya tsaya zai je warware kuma duka sun inganta misali to haka daga nan sai ba zai sake ya ga hadisi ya yi gaggawa zuwa fantsama cikin jama'a irin su fa in ka duba mushkilar asar din nan za ka ga irin su la tu addi wani hadisi ya ce wani na ba ne wai annabi ya ce jujin wasu fa ba da ka'iman ko maganan da wani suka gani suka ɗauka suka mai da shi ma sunan ƙungiyarsu ma fitsari a tsaye wai an riwaito ne أعوذ بالله وأرويت أن النبي يعني يا دي جوجي موسو فبال قائما ba sun ga jiji ba suna hujja yayi haddin gwada mutum yayi kawai gashi an riwayo a riwaya kaza kaza kaza kana nan sai ka zo ka ga riwayar ummul riwayar ummul mu'minin Aisha kuma riwayar ta tace duk wanda yake wai annabi yayi fitsari kaza a kaza a tsaye to kar ku gaskata shi kariya yake kuma duk sun inganta wani hadisi ya zai ce ma annabi ya hana a rika sauka irin a sallah in an dago da zurfu a sauka irin yadda raƙumi yake sauka da gwiwa wani hadisi ya zai ce ma annabi ya yi haka ka ga in ka ga irin wannan da yawa sai ka ga kai wannan addini karo da karo ya yi yawa ciki wanne ne mutum zai rike wanne ne mutum zai aje yau a ce ba abu kaza haram gobe a ce ba annabi ma yayi sai ka rikice me maganin wannan shi ne irin wannan karance karance fannoni ne aka yi su musamman da za su naɗar da kai su gaya ma ga dalili da yasa kaza ya faru ga dalili wataƙila har za a jisai a buhari amma sun kara da juna in ka zo usul fiqh sai a ce ba to ai wannan nafihi ne wannan ko mansuhi ne wannan din ya nafkance wancan shikenan kaga magana ya kare annabi ya ce ma hadisi wani ya tambaye shi ya sulai ne alwala na taba kaura na ya guji alwala na annabi ya ce ina wa mazu'atun minka so kai jikinka ne sai ne alwala ka tana na kai ba ka riga nan ba sai ka je kai ta ihu a cikin mutane ai duk wanda ya alwala ta ɓata auren duk wani wanda ya ce ba wani fikin wai malikiya wai in mutum ya taɓa al'auran sa wai alwalan zara ta ƙarya ne ga shi ya inganta a hadisi annabi ya ce inna ma huwa banza atun minka ka je kana jijiyar wuya kana yaƙi da su imamu malik ka ce ba wani kubaci ba wani al-islam bila mazhabi hum rijalun wa nahnu rijal ka hadisi ya inganta wa ke magana wani imam malik sai ka je ka gama babatunka ka ɗauka imam malik ne sai ka je ka samu wani hadisi kuma wani ya tambaya annabi ya rasulullah na alwala ne na taɓa al'aura na ya alwala da annabi ce za ka sake sai ya za ka yi to ka riga ka yi fata kuma ka jijiyan wuya ka yi musu rai Allah su jika sai ka je ka ga annabi ya ce wa wani sai ya sake alwala bayan ka ce kuma ka yi fata-fata da su imam malik ka ce hum rijalun wa nahnu rijal kaga sai ka sai ka gane kai jahili ne sai ka ce to ya ya akai ne sai ka je ka ga wannan munafiki ne wannan mansuki ne ko kuma wannan raji'i ne wannan marju'i ne wanda tun mun karanta da ku a usulul fiqh sai ka gano matsaloli yadda ake tarjihi wajen kafin a gane wannan a ɗauki wannan a ajiye wannan wanda suke kallon juna ɗin suke karo da juna ɗin akwai hanyoyi na gane na tarji ai na gaya muku a karatun na usul fiqh hanyoyi sun fi ɗari ko hanyoyi sun fi ɗari kafin a yi tarji in an haɗa wannan da wannan bai yi ba sai a je a ɗauko wannan da wannan in bai yi ba a ɗauko sama da hanya ɗari shi yasa wallahi duk wanda bai san usul fiqh ba yake kokarin wai har ma shi yana ta kokari ya karanta ma bayan hadisin ma ya karanta usul usulul hadith mustalahul hadith aiki ba abun da zai iya warwarewa na mas'ala na addini malami ne a cikin jahilai in a wurin jahilai ne kan shi malami ne mana an kawo irin wannan matsala an gwada masa sai ya rikice sai an gaya mara hadisi da ya ji suna da hadisi ta hadisi ya inganta sai aiki kawai sai a sake jawo mara wani hadisi shi kuma ya karanta wannan kuma shi ma ya inganta ne nassan wa matna matnan wa isnadan kada sai rikirkice in ba usulul fiqh ko kawai alqawaid fiqhiyya ya rude shi yasa fiqh ba wani abu bane daban qur'ani wani abu daban a'a niƙa ne aka yi ya yi laushi aka tankari aka yi girki aka zo aka ajiye ba hankali kwance sai dai kika shi ne fiko imamu ahmadu ibn hanbal yake cewa alhamdulillah alladhi an kazani bi shafi'i kace ina godiya ga Allah zai tsamo ni da albarkar imam shafi ya ji ya haddace hadisi hadisi ya fi miliyon imam muhammad ya haddace amma ya haddace su gaba daya abubuwan suna rikikice ma ya haddace ga hadisin nan ya yi kaza wannan ya gabar wannan ya yi yamma amma yanda imam ash-shafi'i ya zaunar da shi ya koya masa usulul fiqh nan wanda shi da farkon wanda ya tawwala usulul fiqh a duniya imam shafi'i haka muka karanta ko alhamdulillah alladhi menene farkon wa dawwala menene farkon baitin na amriti alhamdulillah alladhi qad qad azhara ilm al-usuli lil wara wa ashhara ala lisan shafi'i haka dai wa dawwana ko wa dawwa a wa dawwana shi ne farkon wanda ya dawwana shi da kake to anyway kuma ya ne bai yake ne Imam Shafi'i shi ne ya fara dawwana ilimin usulul fiqh shi yasa wani wawa wanda bai san addini ba bai san usulul fiqh ba ya karanta yana da awon yayi karatu idan ya zo sai ce kaji wai mutum ya zo ya ce ba wai farillin alwala guda bakwai a ina aka samu wa ya gaya maka hadisi ne yake farillan alwala guda bakwai ya koyar annabi ne ko qur'ani kaga bai san me yake ba malaman nan da kake kallo zama suke yi idan malamai fiko suka zo ga farillan alwala guda biyar ne shi yana sun gama nan malamai usul fiki su za su bi diddigi su ce ina aka samu usul din kenan bin tushe yaya aka yi aka samo farillan nan guda biyar ne ya duba ayar qur'ani ai a jikin ayar ne da ta yi maganar alwala a nan aka samo farillai guda biyar ne Allah ce ya yi amun idan kuntum ya kuma mai idan kun tashi daga nan niyya ta samu kenan idan kuntum niyya kenan daga za kun tuki da yankun tashi yin alwala niyya ta nan udu da yake nan ila salati fansilu fansilu din nan ana aka samu addalku ya zama wajibi me ma'ana al-ghusl sabbul ma'i wa imrarin yadi da ya zama addalku wujuhakum nawa fiska kaga uku kenan قمتم نية فانسلوا الدلك وجوهكم فسكا كنا أكو وأيديكم إلى المراجع قلوا وامسوا برؤوسكم بير كو وأرجلكم إلى الكعبين شدة سيأتي فينا الفروض وأقول لك الفروض أين آية تتوشيكما أي آية آية سيوعي كنتم جنوبا فتحرم كذا كذا كذا ta alfauru shi ne cewa Allah san filu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa amsahu wannan wawu wawu na adab zake ai daga kaza sai kaza ina aishi fauran wahida at one kenan kar a fara alwala a zauna a kama wani hira sai ya bushe a sake wayo ai alwala nake da shi sai a sake ci gaba a a aishi fauran wahida kaza sai kaza sai kaza a jere din bayan haka kawai suke zuwa zauna su tunani a abun tsarin da ake cirowa saboda haka a taƙaice ilimi ne wanda duk wanda ya same shi irin wannan ilimai shi ne ya samu kayan aiki shi ne kuma malami a addini to littafin da za mu duba a wannan fanni na alkawari da shi ne wato littafin babban malami kamar yadda kuka gani a rubuce a cikin littafin ta ta kawai da tafiya bi fahimtar nusus shar'iyya ko ta'rifu menene waye الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله كو المتوفى سنة 1379 كو za mu dan babu tarihinsa a takaice sai mu fara karatu kafin awan namu ta cika العلامة الشيخ أبو عبد الرحمن سننسى أبو عبد الله الكنيسة عبد الرحمن دن ناصر دن عبد الله دن ناصر yana cikin kabilan banu tamim kuma yana bin tafarkin mazhaba ta imamu ahmad ibn hanbal an haife shi a gari da ake kira unaiza a yankin ƙasar saudiya unaiza ainun da nunun da yayin da zayin da tamar buɗa unaiza a ran goma sha biyu ga watan Muharram hijiran ta yi na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da bakwai daidai aka haife shi ma'ana yau muna hijira tana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ko to in ka ɗebe wa'innan shekarun nasa dubu ɗaya da ɗari uku da bakwai yau da wafatinsa shekara ɗari da talatin da ɗaya kenan a da haifuwansa ne afuwa ba wafatinsa ba da haifuwansa sorry shekara ɗari da talatin da ɗaya ma'ana bai daɗe ba kuma al'allama abdurrahman as-sa'di abu abdullahi ya tashi ne manaya gaba da baya uwa da uba don mahaifinsa ya rasu hijira tana shekara dubu ɗaya da ɗari uku da goma daidai lokacin allama sa'adi yana da shekara hudu dai katal a duniya ya ɗan shekara hudu katal mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ita ma Allah ya karɓe ta hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha uku daidai lokacin yana ɗan shekara bakwai a duniya mahaifinsa ya rasu to ya dukkansa ita tare ne shi kuma ta so shi sosai kamar yadda tarihi ya nuna kuma a fagen ilimi ya haddace alkur'ani mai girma tun bai gama cika shekara na goma sha biyu ba tun bai gama cika shekara na goma sha biyu ba da haihuwa ya haddace alkur'ani mai girma sannan ya karanta fannin hadisi da mustalah nashi ya karanta usulu da furu'u duka usulul hadith usulul tafsir an eh usulul tafsir usulu al-fiqh da furu'a duka ya karanta ilimin tafsiri ya karanta fannin usulul din tauhidi kenan yana da ulumul arabiya kuma kuma mutum ne wanda ya kasance ya haddace da yawa cikin mutun na ilimai madda ne na mutun na ilimai kuma ya yi ta'alifi aƙalla ba su gaza 21 ba aƙalla kenan ba yana daga cikinsu taifirul karinil mannan na littafi ne na tafsirin alƙur'ani na shi yana daga ciki na littattafan da ya wallafa akwai alhaƙul wadi mubin yana daga cikin littattafan da ya wallafa akwai manhajus salikina wa tawdi'ul fiqh fi din yana daga cikin littattafansa tariqul wusul ila al-ilmi al-ma'mul da dai sauran littattafai da ya wallafa da ma wannan wanda yake hannun mu al-qawaid al-fiqhiyya لفهم نصوص الشرعية لفهم النصوص الشرعية إمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي ياي وفاتي لي هجرة على شكرة دريدة dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da shida wato yau shekara ana da shekara wato sittin da biyu da wafatinsa kenan da haifuwansa zuwa yau shekara ɗari da talatin da ɗaya da wafatinsa kuma zuwa yau shekara sittin da nawa da biyu kuma rashin lafiya ne ta same shi mai wata yake zuwa yana dawowa wata aka ɗauke shi aka fita da shi wajen saudiya jinya to a taƙaice dai a jinya na biyu da aka fidda shi a nan ne Allah ya karɓi rayuwarsa kuma yana da kusan shekara 69 ne a duniya ya rasu ya bar 'ya'ya guda uku da abdullahi da muhammadu da ahmadu amma unfortunately su yaran wato su allah bai albarkace su da karatun addini ba ma'ana ba su shahara a a harkan addini kamar baban ba yan kasuwa ne kawai dukan su sun shagala ne da harkan tijara ba kamar baban ba kasan yana faruwa an yi rashin sa'a dukkan su uku ba babu ɗaya dukkan su sun shagala da harkan kasuwa kawai so wannan littafi nasa ya fara shi da bismillahir rahmanir rahim za mu duba ko da baituka kaɗan saboda farawa ne mu dan fassara insha Allah ko da baiti kamar biyar haka ina wani ya bani littafin sa ni compare mu gani Uh, so anyway yana cewa الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء أشياء والمفرق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار العائد مراتب الفخار اعلم هديك أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن الحمد لله آه يتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأرفقي alhamdu dukan godiya nau'in godiya ya tabbata lillahi ga Allah al-aliyyil arfaqi wanda yake madaukaki al-aliyyi madaukaki al-arfaqi mai tausasawa a littafsa wa jami'al ashiya'i wanda yake tara abubuwa wal mufarriqi sannan shine kuma mai rarraba su shine mai tara dukkan abubuwa kuma shine mai rarraba su halittun nasa wani wuri ka tara ya tara su sun haɗu a wuri kaza wani wuri kuma kaga sun rabu a wuri kaza shine ma'anarsa an gane ya gode Allah madaukaki mai tausasa wa halitta mai tara wa'insu abubuwa ma'ana kaman halitta za ka ga sun haɗu a wuri kaza wal mufarriqu mai rabawa kuma sannan katar sun haɗu a wuri kaza wuri kaza kuma sun rabu sun haɗu a wurin Allah shi ya halice su kaga dukkan mun nan mun haɗu a nan aiko mun yanzu misali mun haɗu a ƙasa ɗaya dukkan mu yan Najeriya ne mun haɗu a addini ɗaya dukkan mu musulmai ne mun haɗu a jaha ɗaya kaga Allah mai tara abubuwa kenan ya tara mana ya haɗa mu a wannan abubuwan amma an rabu a wani mun rabu a wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne wannan murjeje ne wannan tsiri ne wannan mai basira ne wannan kuma gashi nan dai an rarrabu a ta nan haka wato shi alhamdu din nan kalmar alhamdu shine yabo bisa Allah da sifofi na kamala saboda Allah shi ne wanda yake da cikar kamala shi ne mai wato mai cika ni'ima ga halitta mai yalwan baiwa sannan hikimarsa kuma babu wani wanda ya isa ya ce wai shi ya fara Allah ya kai Allah shi ne mai hikima wanda kowa sai da ya kwaikwaya domin shi Allah mai cikar sunaye ne da sifofi da ayyuka dole a gode masa babu wani ɗaya a cikin sunayen Allah wanda yake abin zargi wanda in an faɗi suna sai ka ji abin zargi ne suna ko kusa sunayen Allah gaba ɗayansu kyawawa ne shi yasa ma Qur'ani ya faɗi haka walillahi al-asma'ul husna haka sifofin Allah babu wata sifa wadda take da nakasu ko aibu dukkan sifofin Ubangiji bari ma sifofin Allah cikakku ne ta kowace fuska kuwa sifofin Allah a cike su ne shi Allah subhanahu wa ta'ala in an dubi ta wajen ayyukansa kuma tawawa ne domin ayyukansu suna tafiya ne tsakanin suna zuciya tsakanin adalci da ihsani shi Allah abun godiya ne akan wannan abubuwa da muka faɗa da ma komi shine mai cika a wurin cancanta a yabe shi a gode masa jalla jalalu shine ma'anan alhamdu kenan lillahi da aka raba wa alhamdu shi kalmar Allahu ɗin suna cewa shine al-ma'aluhu ma'ana al-ma'aluhu ma'ana al-ma'budu abun bauta kenan jalla jalalu wanda ya cancanci a bauta masa da dukkan nau'in ibada kar a hada masa da komai kar a hada shi da komai saboda cika na godiyarsa al'aliyu da ya faɗa shi mai littafi alhamdulillah aliyyin arfaɗi al'aliyu ɗin nan Allah fa shi ne mai ɗaukaka cikakkiya mutlaƙa ta kowace fuska ta duk wata fuska da ka sani Allah shi kaɗai ne mai ɗaukakar da ba ta da geji mutlaƙa bisa wawaitawa Allah baya ta inda bai ɗaukaka ba jalla jalalu ɗaukakar na zaki da kuma daraja da ɗaukaka ta rinjaye jalla jalal cewarsa arrafiku kuma mai tausasawa ne ai ana nufi a cikin ayyukansa dukkan aikin da zai yi Allah subhanahu wa ta'ala za ku ga akwai tausasawa a ciki kuma ba ga in yi aiki za ga aikin ya kai matuƙa a wurin hikima Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa littattafsa asar na tausasawansa wadda za su kafa hujja da cewa shi Allah ɗin lallai yana da kamala yana da hikima kamar dai in ka dubi halittar sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu gaba ɗaya ya yi su ne fa a cikin kwana shida ba fi su tafi ayyamin da yake ta faɗi inna qur'ani tare da kasan Allah yana da iko ya dace su a cikin ifta ko cikin ifta amma sai ya halitte su a cikin kwana shida haka nan halittar ɗan adam da dabbobi da tsire-tsire a hankali Allah yake ya ya halitta tare da shi din ma dai an sani ko yana so a dare ya aiki alhaza ɗaya za a yi mutu kamar yadda aka yi annabi isa kawai kowa sai a yi shi haka kawai cikin kittawa kawai cikin amma yin haka ɗin bi daki daki ɗin hikima sai a ciki akwai hikima ta Allah a ciki dan adam aka yi shi tun a cikin babarsan hawa hawa mataki mataki ake yin sa arba'in arba'in sau bakwai ko har a fito da shi halittar ta cika sai a jefo shi duniya kuma sabila ya sara sai mamanta ta harbo shi jika to akwai hikima cikin yin haka in ya taso din ma ba wai rana ɗaya za ka tura maka abinci ya girma ba a Allah ya halitta masa abincinsa wanda zai bi a hankali kuma abun mamaki na Allah da hikimar Allah. Allah ba ya isa ya cika wallahi. Yanzu banda Allah a aiki jariri yanzu nan fa malam. Yanzu yanzu ba a aiki jariri ba. Yanzu Allah dan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da a ce sai mutum an kai shi class an karantar da shi daga haifuwansa kafin ya gane yadda zai ci ko ya sha kaza Allah ya tanada masa abinci ko a jakukuna guda biyu da suke kirjin mamansa abinci ne da abin sha inda ba da hikimin Allah ba da sai dai a yi masa daga zuwansa duniya inda zai ci abinci da ya sha ruwa wallahi sai dai a daura masa drip kawai shine yake dauke da abinci da ruwa daga zuwansa ya shiga uku sai allura kawai a jona mata makalamar ya ta shan drip har randa ya kai a bashi abinci amma daga zuwansa ga wannan tanadin da Allah ya masa a ƙirjin mamansa kuma inda za ka gane Allah ya ya isa a Allah ta kansa da maman nan fa ita ma kanta yau ta fara haihuwa misali ba ta taɓa haihuwan ba balle a ce dama ai ta saba a ita ma sabon shiga ce yaron shi ma yau ya faɗo duniya yadda Allah yake ba shi ci da sha a cikin ciki ya ba shi ya faɗaɗa masa cikin babar yake jin cikin babar da ya fi mar duniyan nan da kake gani kai a wurin ka yanzu duniyan nan yana yin bantan bantan a cikin cikin babarsa ya yi ta iyo yana yawo a ciki ya fi faɗin duniyan nan yake gani kuma yana cikin mahaifa fa ba cikin ma a cikin mahaifa yake ba cikin cikin gaba ɗaya bane iyalin mahaifa kawai yake bundun din da yake jin ta fi mar duniyar nan fani ya ci ya sha to in ya faɗo duniya kan kaga ai bala'i ya samu ya zai ya ci sai ka ke maman ke ba shi ba shi maman a bakinsa kawai dan Allah ya zai koya masa ga yadda zai yi in ba Allah ba ka san Allah ya isa Allah in ba Allah yana magana da Allah ba Allah yana mar ilhami ganin da aka bashi ya san ma menene shi an bashi ya rike kuma yana kamawa sai Allah ya ce mai tsotsi sai a mar ilhami ya gane ja za a yi ana tsotso tsotson kuma fa take Allah zai bashi karatu ba malam zai ja daidai ba zai ja da yawan da zai so ya fi ƙarfin bakinsa ya ji a garin haɗewa ya tafi wani wuri ya je ya fara amai daga haifo shi ba a zai ja daidai yadda zai haɗe ya ta haɗewa kuma da ya koshi zai sake yanzu ya zo ha zo duniya kai yanzu in Allah bai cika ba za a yi haka kuma yau yau din nan fa aka aice an jima kaɗan can da yaji da yaji yiwa sai ya fara ihu kawai wai a baki ya zai ƙara yana ja kuma za ka ga ya sake in ya koshi shikenan wallahi Allah ya isa Allah jalla jalalu ya zo ya yi shi ba za ba bai za don kuna sauri kai kada mamansa ya girma yanzu yanzu ya fara zuwa gona tunda kuna wahala ku ce za ku zo ku ƙura mar abinci rana ɗaya ya girma ku futa sai ku kashe shi shi yasa Allah ya ce wa karkala wa mu a ɗawara mataki mataki haka tun kana ɗiflu ka dawo waladun gulamu shabu har dai a zo ka zama rajulu rajulu din ma ka zama kalu har ka zama shehu shi ke nan magana ya kare ka fara tafiya da sawu uku da banda tabakan an tabaki saboda haka akwai hikima ta ubangiji a cikin haka kuma Allah yadda ka san ba komin fa akwai hikima yanzu Allah Allah bai da iko ne ya shirya da batace wanda yake tafiya kullum yana duke da biya yana tafiya yana ashar yana tangal tangal kana ji Allah bai da iko shirya da shi iko kai amma sai bar shi wani fa rana ɗaya zai sha ƙwara sai ya cika hannunsa ya harba su ya je ya sha jiya ya zo ya rike karan wuyi kuma yana furawa yana gama shan wuyi ya daura haba a kai sigari ya zo ya yi zina a rana ɗaya ba ya je ya sata shi kaɗai ya je ya faɗa kuma ya dambe ya ɗau makami rana ɗaya zai ma fasadi kala kala kana ji Allah bayan da iko zai shirin ne baban sa da ba masa je su tara ba hadiya su malam mai jalalaini da alaramma a taimaka da addu'a ina Allah bai ga dama ba yana kuma da iko Allah nan da yana Allah sa ai ta addu'a ya ki kallon su to wallahi wallahi hikima ce haka yana da iko shiryar da fatarku amma hikima ta tarika ta hukun in ta hukunta wanzar da su akan bata din bisa adalcin sa kuma fa don ya bar su a cikin bata fa adalci ne haka ba wai zalunci ba ne ko kusa domin ba da imani ga bayi da shirya din nan an dan falala ce kawai wanda aka ba imani da shirya ba wai wata gwanin ta yawa Allah ba kawai ɗan ɗan falala ce daga Allah don haka in mutum aka hana shi wannan shirya ɗin ko kuma imani ɗin to ba a ƙirga haka akan cewa ai zalunci Allah ya masa uzu billahi ta'ala Allah an zalika uluwan kabira daga har wutar jahannama in kaga Allah ya jefa mutu a cikin ta to kawai adalci ne adalci ne Allah ya sa wani a wuta wani aljanna adalci ne da farala suke aiki a wurin misalin magini na tuba ne maginin ƙasa wannan ginin in yayi shi kullum za a gana sashi a wurin inuwa randa kenan wurin inuwa a sa shi a sa masa ruwa ya sanyaya wannan ginin kuma in yi shi kullum yana kan wuta ana gasa shi shine tukunya na ƙasa to ne laifin da ƙasan duk ɗaya ne idan aka yi su da shi tukunyan da ake daura a kan ƙasa a wuta da wanda ake sawa inuwa ana samun ya sanyaya ruwa dukkan su ba ƙasa ɗaya wani aka yi su da shi dan adam kan ba duk ɗaya wani wanda aka yi shi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ganin daban Allah ne kamar na mai tukunya ne da mai randa ne da tulu wani laifi tu wani laifi tukunya ya masa aka ake kasa shi kullum wani ne wani kyauta tulu ya masa kullum ake samun ruwa ana sati a wurin ni'ima ba wani gwanin da ya masa haka Allah yake jalla jalaluhu da haka duk wata sifa daga sifofin Allah tabaraka ta'ala akwai wani asar a cikin halitta ta Allah duk wanda ya fahimci wannan asali da muke magana mai girma na lamarin sifofin Allah din nan to duk wata iskali duk wasu iskatu iskalat masu yawa a cikin sanin sunayen Allah da sifofinsa za su warware gabarinsa za su yayi zai ajiye duk wani sunan Allah daga cikin sunakin Allah a mahalli da ya dace da shi wannan shine ma'ana mai littafi da yake cewa wato alhamdulillahi al'ali al-arfaq kenan wa ja'al al-ajya'i wal mufarriqikum wal mufarriqikuma ma'anar ka shine mai haka abubuwa mai raba su shi Allah ta'ala kamar yadda na faɗa ɗazu shine mai haka abubuwa a cikin wani abu haka ya raba su a wani abu kuma kamar yadda ya haɗa halittarsa gaba ɗayansu sun haɗu Allah shi ne mahalicinsu duk sun haɗu komi mun haɗu dukkanmu da mu da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da fari da dabbobin na ruwa da na tudu haka gaba ɗaya mun haɗu a wurin cewa mu halittar Allah ne ko haka wurin abinci gaba ɗaya mun haɗu Allah ne ke ba mu ba wani wanda wani yake ba shi abinci ba Allah ba da arziki kowa kaga ya samu arziki Allah ne bashi kaga an haɗu anan to amma Allah ya raba shakalin mu surar mu kowa da irin taka sura an rabu wurin tsawo wani ya wani an rabu anan wurin fata wani baɗi wani fari wani yelo wani ja wani kyakkyawa wani mummuna kaga na ma an rabu kowa da nashi an rabu anan ko da wani wannan ma dai kawai aka dace wannan yana gwada kamalar kudura ta ubangiji da yake yin wa'annan mutane ya bambanta su ya hada su a wuri ya raba su a wuri ya hada ku a baki yaren ku daya amma ya zo ya raba ku a zuciya wannan zuciyarsa mai kyau wannan mummuna haka wannan mutumin arziki wannan mutumin banza saboda haka dai shine ma'anar wannan baiti sannan yace zinni anil wasi'ati al-kathira wal hikam wal hikam al-bahirati al-kathira in baka san Allah nan ba shine zinni anil wasi'ati shine ma'abocin ni'ima wadda ni'imar mai yalwa al-kathira mai yawa kuma Allah shine ma'abocin ni'ima mayarwaci ni'iman mayarwaciya alkazira masu yawa ga bayinsa wal hikam al Allah shine ma'abocin hikima al hikiman mai rinjaye mai gigi ta hankula hikimar Allah in ka tsaya kallo ka dubi hikimar Allah wallahi sai ka sai ka imauce saboda hikimar Allah ta ta hikima alkasira mai yawa hikimar din kuwa albairatin kasira mai rinjaye mai yawa kuma mai imauta tunanin mutane su wannan baiti yana bayani ne na yalwan falala da baye-baye wanda suka gama dukkan halittar Allah na Allah duk ba wata halitta kwaya ɗaya da ta isa da ce ta fita ko da daidai da kiftawan ido ta ce ta fita daga da'irar cewa ita wai ni'imar Allah bai tafi ta ba ƙaryar halitta ko a saba ko a ƙasa ko a ina la a duniya la a lahira babu wata halittar da za ta ce ta fita daga ma'ana ɗosana daga ni'imomin Allah ƙarya take halitta dallantana ma ɗan adam kan ɗan adam kan shi ya fi kowa ma wannan domin Allah ta'ala ya fifita ɗan adam ya darajanta shi ya hore masa duk abin da yake cikin sammai da ƙasa gaba ɗaya ya hore wa ɗan adam ya cika masa ni'ima kuma ta zahiri da ta baɗi shi ɗan adam wanda ni'iman dan adam bai isa irga ba ko ko akwai dan adam da ya isa irga nimomin da Allah ya masa wane shi shi yasa ma qur'ani a suratul nahl ko Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah laghafurur rahim in ka je daga bana halaka irga nimomin da Allah ya yi maka wallahi baka isa ba ka gama irga su sai dai ka tsare amma ba su kare ba su da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da duk wanda ya gode da ni'imarsa ta hanyar ya yi itirafi da ni'ima musamman ma ya rika fada in Allah ya bar ni'ima wa ma bi ni'mat rabbika fa haddith Allah yana yarda da mai haka musamman ma kuma in Allah ya bar ni'ima ya sarrafa ni'ima ta hanyar biyayya ga Allah to wannan kan fa ya gama yin abin da ake so Allah ya maka ni'ima ka gode wa Allah bisa ni'iman da ya maɗe ma'ana ka yi itirashi sannan ka gode sannan ka sarrafa ta ta hanyar bin Allah ka gama abin da abin da ake nema kar ka yadda ka nemi taimako da wani abu daga cikin ni'imomi da Allah ya maka ya zama ma matakala mai saba Allah kar ka yarda Allah zai yi maka ba daɗi a gobe kiyama. Faɗin mai wannan kasida wal hikamil bahiratil kasira ɗin nan wato lallai hikimar Allah ta'ala tana rinjayar hankula tana imauta hankula in ka tsaya tana nazari za ka yi mamaki matuƙa a cikin ni'imomi da hikimomi na Ubangiji domin dukkanin halittun Allah da duk wani abin da kaga Allah ya umarni to abun ya tara wato hikimomi wanda suka kai gaya wanda duk ya tsaya ya dubi halitta ko halittun Allah da abubuwan mamaki misali samar Allah in ka dube ka da ƙasa duniya kenan ka dubi rana ka dubi wata ka dubi taurari da dabbobi da bishiyoyi da tsire-tsire da duwatsu da kogunan Allah da duk abin da waɗannan suka kewaye da shi to za ka ga abubuwan mamaki masu girma a cikin wannan abubuwa kowane ɗaya da na faɗa ɗin nan in ka dube shi sai ka ga abubuwan mamaki da hikima ta ubangiji da ya sa ya halicci wannan abu sai ka tarar kuma akwai ni'ima ga dan adam na waɗannan abubuwa kai dan adam din kansa ma ya ishe shi ya dubi kansa ya ishe shi ya gane hikimar Allah kai kanka ka dubi kanka ma babu wata gaba a jikin dan adam da dan adam zai nazarta ya dubi gaban nan ya ga kai ai wannan wurin ba wurin ne ya dace a ajiye ta ba da ina ma da an yi ta kaza yanzu misali kafa suka ta ina ma yanzu kafan nan da nan wurin kiya aka aka yi su ai da zai ki dacewa in ba ka wannan tunani Allah ya gama inda Allah ya ajiye shi nan in ba wurin ba ba inda ya dace a sa kafa da an sama a kafa ta inda aka makala kan garu dan hannaye din nan a kirji abun ba zai ba zai ba babu duk abun da kaga Allah ya yi wa ɗan adam to ƙarshen inda ya dace kenan a hikimar Allah babu wurin da za a sa su ya zama ba wurin da ya dace ba misali idanu wani malami yana cewa yanzu idanun nan da ƙafa aka sa su cikin tafi ya zama kenan in kana suka dubi abu sai ka ɗaga ƙafa ta haska haka kaucoci lai ka ga da ka kabaru kana tafiya kawai gum ba ka gani ko ina ka zama kamar yadda Allah ya faɗa kamar yanzu kibban alawar shi kenan a haɗe an manyan shi zariyar ala siratul mustaqim Allah ce yanzu mai tafiya tafiska yake takawa idon suna suna suna kallon ƙasa suna abin nan shine shiryayye ko kuma wanda yake tafiya da kafafuwa idon suna hanga masa rami da duki da kututture da tsaya da su kwalba da duk abun da zai cuce shi ba zai taka ba zai kauce masa waye shiryayye an san waye mai shirye mai tafiya da taka da fuska ai ba ba shi shirye ba ma'ana wanda bai kai ma hanyar Allah ba kenan duk inda kaga Allah ya sa ma abu a halitta ka gabobin ka dari uku da sittin din nan wallahi ba gabar da ba wurin ne ta dace ba kana matsar da ita a wurin za ga bai yi ba kawai kawai babu wani mai hikiman da zai ce akwai wani gyara da yake da shi ana taba muku wayannan bayanan ko idon nan daga gani Allah ya ajiye zuwa nan ta gaba nan hikima ce ta sa yayi haka saboda suna da murfi shi sai aka ajiye su ta gaba duk wata ƙura duk wani waɗansu ciyawa da suka taso iska ya kaɗo su za ka yi haka ya rufe yana da murfi ko murufai guda biyu sai kawai ka ja na sama da na ƙasa kawai kirif ka kulle ba sai ka sa hannu ka tattare su ba haka an mutu mai ko hikima kenan ba sai an yi su kamar yadda aka kunne ba kunne ne ke bai da marfi sai aka yi su ta gefe da gefe da an yi su ta inda ido yake a rana ɗaya wallahi sai sun cika da ƙura fal ya su cika amma sai aka yi su gefe da gefe ƙuran in ya zo sai ta wucewa da zai shiga ba saboda gefe suke idon Allah ya masa hikima ya sa masa kitse a cikinsa cikin ainihin ido da wani ruwa mai gishiri ko kitse da wani ruwa mai gishiri a cikin ido ya masa baki ya masa fari a cikin bakin nan a nan gani yake amma ba baƙin yake gani ba akwai wani abu da ake cewa insanul aini wani ɗan kankani ne ɗan gulob a kai maka ɗan kankani ba a yi nu sosai wane idon kuda ɗan kankani shi ne gulob ɗin da kake gani da shi wannan ɗan insanul aini ɗin shi za ka iya gani ɗan kankanin nan da shi kake kallon abun da ya ninka idon ka sau dubu ɗari a lokacin da za ka ga abu take an gane bayanin ko abu da ya ninka idon ka sau dubu ɗari yanzu da za a hau kan jirgi a tafi sama abuja garin abuja gaba ɗaya idon ka zai iya kallon shi gani ɗaya kawai za ka gan shi gaba ɗayansa yanzu bai ninka idon ka sau dubu ɗari ba da wannan ɗan totilan gulob ɗin na cikin baƙin ido ɗan ƙarami ne ba igo ne zane ne hakan nan da shi mutum yake ganin abin da ya ka idon sau dubu ɗari ai hikimar Allah ta cika mali wani za a gan shi an cire wannan insanul aini ne ga su nan gulu-gulu amma ba ya gani har da baƙi amma ba ya gani haka kunne Allah ya yi ma hikima a cikinsa da shi kadai na taba gaya muku kowanne ɗaya kan ce za a yi bayani kunnen nan da kake gani rami ɗaya ne amma an zo wani suna dariya a gefe wasu suna kuka gefe wasu suna kiɗa gefe wasu suna tilawa gefe wasu suna ihu duk kunninka a sake zai gaya ma ai wancan abun ihu ne wancan karatu guda ne wancan kiɗa ne wancan dariya ne kuma a lokaci da duk zai bambanta ma kunne ɗaya ne kuma in ba hikimar Allah ba ya zai yi sannan aka sama wani ruwa a cikin kunnen mai ɗacin bala'i wanda duk wani ɗaci da kasani ya fi wannan saboda yake ba Allah saboda wani abu mai rai in ya shiga cikin kunnen ta ce wannan ɗacin ruwan zai kashe shi kamar asibiti saboda kar ya iya cutar da kai
wani guda gongen e falga nafa yana shiga yanzu ya mutu asis ne wannan ruwan kuma gashi a cikin kunnen fa bai bai kashe ka ba kai kariya Allah ya maka jalla jalalu hanci shi ma wani irin hikima take cike da shi Allah ya yi shi yana sunkuye saboda in ya yi shi a buɗe kamar na alade haka na alade hikima ne Allah ya sa yi shi a hakan yana tafiya yana kallon gaba haka saboda yana tonon ƙasa ne da shi noma yake da shi ya lalubo abubuwa a cikin ƙasa ƙarfi ne da shi kana ganin sa mai laushin nan aiki yake yi masa shi yasa aka yi masa shi a hakan shi alade hikima ce hakan ma kar ka ɗauka wai gaba ɗaya ɓata shi in ka ga alade ba kyau a'a an mara shi ne don ya nemi abinci ya sa shi a kwatami ya yi galaga galaga ya dama ya dama ya jawo abu ya kama haka kai kuma naka aka yi shi a sunkuye in an bari shi a buɗe shi ma rana ɗaya kwakwalwanka zai cika da ƙasa tam amma yana sunkuye duk abin da ya zo sai ta dukan karan hanci yana wucewa ido yake yana rufuwa sai aka yi bar shi haka hanci kuma dole aka sunkuyar da shi saboda me saboda kar ya cika rana ɗaya da ƙura baki shi ma da yake yana da murafe shi ka ba marfi kaɗai ba har da get na ciki da waje yadda masu shago suke yin kofan waje da kuma ainihin wato shi ne za a yi rodi rodi ko a zo a yi wani kofa wanda za a buɗe a samu wani a ciki haka ga marfi na fata ga wani get mai ƙarfi aka yi aka zo aka sama harshe wanda shi kuma shi ne sirrinka gaba ɗaya shi zai kai ka wuta shi zai kai ka jahannama aljanna zai kai ka jahannama ya kai ka aljanna wannan harshe aka yi masa wasu sinadarai daban-daban a doron harshe wurin ɗanɗana zaƙi da ɗanɗana ɗaci da ɗanɗana bauri da ɗanɗana komi in ka taɓa da an bar ma harshe baya bambancewa inan da ka buru da borkono da sukari da gishiri da abin nan bauri da komai iri ɗaya za ka ji shi kawai ko kamar yadda ka dai ka dai duk wata gaba da ka sani in an ɗauke ta ana magana kan taka za ka ga hikima ta Allah a cikin yinta. kowace ga to da ga shi ne faɗin Allah wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha da yake faɗi din kenan hikima marin jayi take cikin dukkan waɗannan abubuwa da muka kirga saboda haka dai ina ga kawai za mu kwana a nan mun samu baiti biyu saboda introduction da muka yi shimfiɗa kenan da kuma tarihin mai littafi amma zama na gaba insha Allah za mu kare ka bai duka takwas sun gaba ɗaya nake ga dukan su da muka kare ta su sai mu shiga kai tsaye ainihin karatu gadan gadan bi mashi'ati Allah tabaraka wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق تنفيذه بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين